نستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na tala na litinin daren talata tara da watan sha'ban hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da biyar, wanda ya dace da sha tara da watan biyu watan Fabrairu miladiya dubu biyu da ishirin da hudu idan tarihin ya inganta. Bisa kaddarawa ta Allah subhanahu wa ta'ala ci gaba da karatunmu na adda'u waddawa. da suka fi sani da aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi wallafar ibn al-qayyim al-jawziya alaihi rahmatullahi ta'ala a wannan masallacin na al-furqan da yake wannan unguwa ta tudun morai a wannan gari na tawa jamhuriyar Niger wanda wannan shine darasi na 43 a jerin darussan mako da muke gabatarwa muna fata wa Allah subhanahu ta'ala da ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya kuma nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata a satin da ya gabata mun tuke akan hadisin da da malam ya ambata wanda ibn abi dunya ya kasa daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda daga shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wanda yau za mu tashi wa zakara al-imamu ahmad وذكر الإمام أحمد من حديث جرير إمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تعالى أسكيل التافن سأل يا أنبته دقى حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم تبس يتمائك الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأن ون جرير كنان جرير دن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه صحابيني yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba shakka ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qala yana cewa ma min qaumi yu'malu fihim bil ma'asi ba wata al'umma da za a dinga saban Allah a ciki ana keta al'urmar Allah ana cin mutuncin shari'ar Allah subhanahu wata'ala ana kaskantar da dokoki na Allah subhanahu wa ta'ala, hum a azu wa akthar kuma wa'innan al'ummar suke da ɗaukaka da kuma mafiya yawa, suna da yawa wai suka san wannan abun ba kyau, kuma suna da makamai a gwamnati, amma mimman ya amalu sun fi masu yin yawa, kuma sun fi su ɗaukaka da mutunci, amma kuma ba su ai hana wannan sabon Allah ba suna gani ana yi suka kama baki saboda kar a ce sun yi sun yi wasu wani laifi ko kuma sun takura wa al'umma kamar da muka sha ishara malam ya ta nuna mana cewa akwai mutane da dama ba sa son faɗa su yi magana akan abin da yake laifi da gudun kada a ga laifinsu sun san abin da ake yi ba kyawu sabon Allah ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hana ya haranta amma saboda kar su ɓata wa su mutanen da suke rayuwa da su da rai sai su kama baki su shuru wannan kuskure ne a a shari'a kuskure ne kaga sabo kamar da malu suke ta faɗa a sukutu a sukutu anil ma'siyati ma'siya kayar kai shuru kaga ana saban Allah shi karan kan saban Allah ne sanin kuma kana ta malamai as-sukutu riba duk abin da ka ga ana yi ka kasa taka birki a kai kuma kana da damar ka hana wannan abun baka hana ba to kamar ka yarda ka ba da goyen baya ne 100 bisa 100 akan wannan abun ina fata mun fahimta misali yanzu wanda ya tarar da diyarsa tana rawa a gida ta kunna waka tana rawa a gida sai ganta ya girgiza kai ya tafi malam yake nihi anan na'am kaga yana nuna cewa ashe abin da take yi mai kyau ne ba laifi haka ne to wannan abin shi ma kamar ya ya bata dama amma ya kake ganin idan ya tsawatar da ita ya zazzage ta ya ya abun nan kinta ya duduke ta eh gobe za ta sake ga ya ga tana yi ba za ta yarda ba da haka dalilin suna ganin ana saban Allah duk da kasancewar su al'azzu su ne madaukaka masu ya ga al'azzu ana nufin bangare guda uku saboda al'izza in ji malamai tana kasuwa ne a gida guda uku izza ta farin izza ta ilimi domin ba wata izza ta kayuta a matsayi shi sa kullum in kana karanta ƙura zaka ga Umar subhanahu wataala yana bambanta masu karatu sannan kuma ba har abada ma ba sa daidaituwa ko ba sa daidaituwa ina cewa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wallazina la ya'lamun har abada ba sa taba ba sa taba zamantowa daya dan haka izza ta farin ta ilimi to akwai masu ilimi wanda sun san abun ba kyau izza ta bi kuma akwai masu mulki wanda su ne Allah ya dorawa kula da jagorancin al'umma suna ganin sabo amma ba sa iya hanawa bal ma yusharikunahum suna da su ake hadawa ake haduwa ana saban Allah izza ta kuma shine masu kuɗi to wannan sune al'umma baki daya idan suka lalace al'umma ta lalace Allah ya kare mu daga lokacin da aka samu al'umma malaman ta sun lalace ma shugabannin ta sun lalace masu kudin sun lalace to babu al'umma domin wayannan sune al'umma da kanta to suna da daukaka suna da fada aji za su iya sanyawa a a a bari ko kuma su dauki mataki akai yanzu ba akwai malamin da wani abu da ake da zai zo ya samu shugaba na hukumarsu na na na garinsu ko na masarautarsu akan wani abu da ake na laifi wallahi za a iya takawa abun birki wala Allah shi sarkin ko shi shugaban bai san wannan abun ba amma sai ce kawai kada kada ya takura wa al'umma sai ya kama baki ta ai shi shi tunda baya yi tunda baya yi to shikenan kawai tunda jifar ta huce kansa ta fada gidan kowa wannan kuskure ne kuskure ne balma cutarwar inji malamai a hafan tana dawowa ne zuwa ga shi wanda yake da wannan wannan tunanin Allah ya kare mu malaki cewa illa ammahumullahu bi iqabin face sai Allah ya hade su da azaba uquba Allah zai musu ba zai tantance ba ya bambanta tsakanin masu yi da wayanda ba sa ba sa wannan azabar ba irin za musu no irin na annabi mutanen annabi annabi lutu bane ko sai da aka ware nagartattu a a ciki mutanen annabi nuhu sai da aka ware nagartattu a a ciki mutanen annabi musa sai da nagartattu suka wuce sannan aka halaka da fir'auna to haka ba za a yi musu a'a gaba ɗaya ne Allah zai haɗa al'umma yi mata yi mata azaba kuma na faɗa cewa malamai suna cewa ita azabar Allah subhanahu wataala ba sai an jarrabe ka da talauci ba ko sai an an an kuntata maka na rayuwa ka ji kawai in ka ga wani mutum ba ka jin daɗi a rayuwa ka kanta wannan azaba ce a ce ga wani nan in ka gansa a rayuwa ba ka jin daɗi wallahi wannan wata uquba ce Allah yake maka ina fatar mun fahimta haka gidanka ma ba za ka samu kwantaran akwai wanda shi azabar Allah da yake masa Allah yana kama sani ta hanyar iyasi da kudata masa da daga cikin magabata tabi'ai yake cewa shi yana gane alamun cewa yayi sabon Allah akan dabbarsa ya ce idan ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi abin da yake na a munkar abin kyama ya ce dabbar sama tana wuyar ta masa ɗa'a a rayuwa ranar sai ta ba sa wahala ina fatar mun fahimta to mun yanzu mutum ba ma daga cikin mu akwai wanda ba sa ma iya fahimtar wai Allah azaba yake musu ko ba za ba ba sa iya fahimta ina fatar mun fahimta akwai wanda akwai wanda idan Allah subhanahu wa ta'ala yana son ya azabtar da shi sai ya haranta masa jin daɗin ibada sai yana bautar amma baya shauki da ita wata azaba ce mai zaman kanta kana sallan amma dai kawai dai ba wani shauki da kake ji ina fata mun fahimta yanzu ba akwai mutunan da idan Allah ya tashi masa azaba wallahi sai Allah ya haramta zuwa sallar subahi duk irin revekin da zai sa ba zai tashi ba duk irin abin da za ba zai tashi ba Allah ya so ya azabtar da shi ne saboda yudaman alama ce ta ubangiji ya yarda da kai ya sawwake maka hanyar alkhairi walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana haka ne wal suka yi kokari a tafarkin mu Allah ce za mu sawwake musu mu yassare musu aikin alkhairi daga lokacin da mutum yake jin aikin alkhairi ba baya masa wuya a rayuwa to alama ta cewa Allah yana son sa yana ya yarda da sa amma daga lokacin mutum yake jin yana wahala wajen yin ibada sifa ce ma ta ta ta, ta munafikai innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila Allah ce tabbas munafikai suna yaudarar Allah subhanahu wataala cikin al'amarin su suna yaudarar Allah Allah yana mayar musu da makici da suke yi sai Allah ce wa idza qamu kujifa wa idza qamu ai idan suka nifaci tashi zuwa yin sallah Allah ce qamu kusala sun tashi cikin kasala mutun ya je yana bata rai wai zai je ibada yana yana bata rai yo ai so ake idan zaka je ibadar kana kana shauki kana jin daɗi yanzu misali kai zaka je fira wajen abin muradin zuciyarka dan Allah batare mutum yake ko kuma farin ciki yake yi na'am idan mutum zai je zai je wajen taɗi zai je wajen fira zai je wajen sumura firar dare dan Allah dan Allah in yana a haƙi lokacin da yake shirin ransa baci yake ko kuma daɗi shauki yake take shauki na me na zai hadu da abinda yake kauna ko to kaga daga lokacin da mutum baya jin shauki wajen ibada to alawa da cewa son da yake wa Allah bai kai sama kuma Allah bai so sa ba ina batar mun fahimta Allah ya rufa muna asiri mala ce wa fi sahih wa fi sahih al-bukhari ya tabbata a cikin littafin al-imam al-bukhari an usama bin zaid daga usama dan zaid Allah ya kara masa yarda qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yana cewa yuja'u bir rajuli yawm al qiyamati za a zo da mutum a ranar tashin alkiyama nan ar-rajul ma'rufun ala nihin wanda yake mai tunatarwa a cikin al'umma saboda kalmar ar-rajul ta zo ne a siga ta ma'arifa kuma ma'arifa tana bambance da da nakira da cewa aka yi rajulun sai ya zamanto mubahami ne ba san kowaye ba amma ar-rajul kinnan ana ana an fahimci kowaye saboda siyakin hadisin ya tabbatar da kowaye shine wanda yake nasiha wanda yake wa'azi yake irshadi cikin mutane fayulqa fin nari hasbunallah sai a wulgasa shi fa dan wuta ba shiga ba yake yi fa shigar da shi ake ko bai ja dan wutar shi baya ba shiga ba yake yi shigar da shi ake yi kuma shigar da wanda za mu ta wulakantarwa ce ina fatan mu fahimta to fa yulqa fin nari sai a wulga sa a cikin a cikin wuta kaga duk abinda za a wulga abu ne mai kima kuma da kima na'am duk abin da kaga ana wulgarwa to abu ne wanda baya da kima haka ne duk abu mai kima a mutunci ake bayar da shi haka yanzu misalin sadaki in za a kai in ka zo jerwa ake ko kuma zuwa ake a danka cikin ladabi na'am annabi ce fayulqa fi nari sai a wulgar da shi a cikin wuta fatandaliqu aqtabahu fi nari sai a hanjinsa sai ya zalzalo ya fito a cikin wuta a masa wani tirke da hanjin a cikin wuta. Tirke da musan tirke aiko? Da ake ɗaure bisa da shi, to hanjin za a tirke za su fito, ya amayi ke su sai a, a, masa tirke da wannan, wannan hanjin, fayaduru sai ya dinga, ya dinga zagayawa yana turnikin wannan, wannan tirken, kama ya duru, kama ya duru himaru birahahu birahahu kamar yadda jaki yake yake wulgawa yake zagayawa da fahuna da ake nika a baya lokacin akwai tsahuna da ake ba lokacin ba wata mashi ba ba mashi irin wannan ita itace ne da ake hadawa ake nika abu in ana so a nika nika abu sai zamanto an an daura wa jaki sai dinga kewayawa yana a sa hatsi a cikin ta yana yana juyawa yana zagaya ta sai zamanto kafin ya abun nan ta an nike wannan hatsi ina fata mun fahimta haka zai dinga yi da hanjinsa fayashtamiu alaihi ahlun nar saboda wahala da tsabar tashin hankalin da yake a ciki sai ‘yan wuta su tattaru a kansa su yi masa ta suna kallonsa, kamar ka ce mutum ne ya yi haɗari a saman hanya, za ga duka al'umma ta tsaya tana tana kallonsa ko? Haka duk da azabar da ake wa ‘yan wuta, amma abun nasu mai sauƙi ne bisa halin da ke shi yake a ciki. Faye ƙuluna sai su ce da shi, ai fulan, ma sha'anuka, yanzu wani kai da kanka ne, malam astaghfirullah malam wani ko wani kaza kai da kanka ma sha'anu ka miya kaka a nan wutar miya kaka a cikin wuta kai da a duniya kana ta mutane nasiha akan ake a kiyayi a kiyayi wutar ai kokari a nemi yardar Allah subhanahu wa ta'ala alasta kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar ashe ba kai bane kake umarnin mu da aikin kwarai yana cewa mu yi sallah mu yi zakka mu yi aikin hajji mu wa uwaye biyayya mu sada zumunta mu yi mu yi duka ba kake cewa mu yi aikin alkhairi ba wa tanhana 'anil munkar kana hana mu akan mummuna sata annamimanci zina da duk wani abu wanda ke na laifi qala sai yace kuntu amurukum bil ma'ruf wala atihi ce ni matsala ta ba in na kasance idan nace ayi abu kaza ba na yin sa in nace ayi abu na aikin alkhairi ba na yi zan ce ai sadaka amma shi ba ya yi kusa akwai malaman da ba sa sadaka akwai malaman da za su ta dagewa suna wa'azin hidda zakka amma ba sa fitar da zakka kuma suna da kuɗin da ya kamata a ce sun kai su fitar da zakka akwai malaman za su wa'azi a dinga sada zumunta kuma su ba sa sadarwa kuma ita akwai za su ce a nisanci abu kaza kuma su ba sa nisantar wannan abun Allah ya tsare mu to su magabata sun kasance duk abin da za su faɗa la yukhalifu qawluhum fi'luhum aikin su baya saba mazantan da suka abin suke faɗa duk abin da suke faɗa suna akwai mutabaka a ciki idan suka ce ayi zaka same su suna yi idan suka ce a bari zaka same su suna barin wannan abin ai da wannan ne mun karanto a baya wannan ne ya sanya Allah ya tsinewa wasu daga cikin banu Isra'il lu'ina alladhina kafaru من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم كانوا لا يتناهون عن منكر باسا هني أكن سابون الله بل ما سنا شارن كاوا أتكي الله يكرم الله يكرم in ba za ka iske ɗalibin ilimin da kamata ce ya ɗabi'antu da siffa nagartacciya siffa ta kirki amma da za ka bashi wata ajiya ko ka bashi rance wala ba zai mayar ba yanzu fa a kore su bar ba ɗalibai ilimi ba shi wannan ba aibi ba ne yanzu saboda Allah gobe ka tara mutane ka ce musu a a daina wani wani lecture ya taba zawa da da dan sagun wani malami yace malam ɗana yana shaye shaye ina son ke masa nasiha akan eh yanzu tsoron Allah ya daina shashaye na hayi iyayi na amma har yanzu bai bari ba ya ce ku je bayan sati ku dawo bayan satin aka dawo suka zo ya ce ku je bayan sati ku dawo ce bayan sati suka dawo sai da ake sati hudu ana zuwa ana dawowa satin na hudu da suka zo sai ya ce masa wani ji tsoro sai ya ce masa ya kalle sa ya ce ka ji tsoron Allah ka daina shaye shaye ya ce yanzu malam saboda wannan ne saboda wannan kalmar kawai kasa sati hudu muna zuwa muna dawowa yace lafizo abin da ke faruwa lokacin da ka zo min kana fama da danka yana shaye shaye wallahi ni ma ina sha ba zan iya faɗan abin da in ce a bar abin da ni ban bari bane ce a cikin wayannan satutukan guda hudu sai nayi kokarin na bari sannan nayi ma wani nasiha akai to kuma daman Allah subhanahu wataala yana datar da nasihar ka ne daga lokacin da zuciyarka ta karɓi ci ma abu ina fatan mu fahimta inda wani zai zo ya ce ya ta wa'azin a bar musamman irin ustazan alakwal daga mutuwa ta wa'azin a daina soyayya kuma sai ka samu alakwalki shi ‘yan matansa biyar to saboda Allah wa zai ji eh wa zai ji wannan wa'azin Allah ya rufa mana asiri Allah ya kare mu to yake cewa kuntu amurukum bil ma'ruf na kasance ina umarniku da kyakkyawa amma wala atihi bana zo masa bana yi nima wa anhaakum anil munkar ina hana ku akan duk abin da yake kyama abin kyama abin wanda baya da kyau wa atihi kuma ina zo masa ina zuwa da wannan wannan abun wa zakara al imam ahmad an malik bin dinar qala al imam ahmad bin hanbal ya ambata daga malik dan dinar yake cewa kana hibrun min ahbar bani isra'il wani daga cikin malami daga cikin malaman banu Isra'il aka ce Hibr ana nihin malami wani daga cikin malami babba manya-manyan malaman nan daga cikin malaman banu Isra'il kasan banu Isra'il Allah ya taimake su wala qad ikhtarna wala qad ikhtarnahum ala ilmin Allah ya zabe su Allah subhanahu ya zabe su kuma mafiya yawan annabawa fa a banu Isra'il ne mafiya yawan annabawa a cikin banu Isra'il ne, to cikinsu akwai sun yi karatu, to daga cikin manya-manyan malaman banu Isra'il, Malika ya sha manzilahun rijal wan nisa, mutane maza da mata ana taruwa, ana cintirodo, a haɗu maza da mata a zo gidansa, ya idu fa ya idu bai dinga musu wa'azi. Maza suna zuwa yi musu wa'azi, mata ma suna zuwa yi musu wa'azi. ويذكرهم بأيام الله yana tunatar da su kwanakin Allah subhanahu wa ta'ala, fara'a ba da banihi yauman wata rana, sai ga ɗaya daga cikin ɗiyansa ya gamizun nisa'a yana holewa da mata. Faƙala yana ganin su sai da shi mahalan ya bunai, haɓa, mahalan ya bunai, kamar ka ce tir ya ke ɗana so biyu fasakata min saririhi wata ran sai ya faɗo daga sai ya faɗo da daga saman gidansa ya ga ɗansa yana lalata yana abin da bai kamata ba sa'an bani labarin wanda cizo shi irin ɗansa ya ƙarami da ya fito daga makaranta haka sai yana tsaya ya tsaya da yayi suna magana sai ce kana son tare da maka aure eh gwara a dinga tarewa kuma fada uwaye suna ɗan yin haka da nan rage wasu ababe ko abinda karatu da malamai ba sa ma uwaye shi ne fa ya daga cikin abin da ya kamata kawa ɗanka a wurin fari Allah ya dace da mu Allah ya dace da mu yace da shi mahlan ya bunai fasaqata min sarri wata ran sai ya fado da kawai yana barci sai fado daga gadansa fankata a nukha'uhu sai sai darasa mayafinsa ya yage wa asqatat imra'atuhu matarsa kuma ta fado wa qutila banuhu kuma aka shi ƴaƴansa dalilin yaga ana sabo bai magana ko sai ce mahalan fa auha Allahu ila nabiyihim sai Allah ya aiko zuwa ga wannan annabi wannan lokacin an akhbir fulanan alhabra anni la ukhrij min sulbika siddiqan abada Allah ya ce ka ce ka ce da shi ka ga wannan malamin Allah ce har abada zai zai fitar da siddiqi ba a cikin zurriyarsa so ya ga ana sabo bai hana ba ma kana ghadbuka li illa an qulta mahlan ya bunayya mahlan ya bunayya saboda ya ga iya hushinsa ya ga ana saba man abinda kawai ya iya faɗa shine cewa tir ya kai nana tir ya kai nana da ya kokari ya hana sa ba a kai kawai iya hushin shi da ya nuna shi ne kawai yana wannan abun to yanzu ina da wanda zai zo shi da shi ke zuwa fa ya bada kuɗi a je a yo ture musan ture ko musan ture ya je a yo turan indiya a zo a zauna ana kallo wancan ya rungumi wancan sai sai an yi runguma sai ga ya ya ya yi wa yara tsawa yar biya Allah ya sauwake Allah mu ke lalata yaran mu da kanmu mu ke lalata yanzu ka difa tura a irin kasashen su ba kowace tasha bace yaro yake da damar ya kalla ma mu fa yanzu yanzu yaran yaran na ta wani wa'azi malam Umar nake cewa ya kamata duk uba ya dinga karɓar wayar ‘yarsa yana bincikar abin da ke cikinta, musamman a wurare guda uku, ya dinga kallon galeri kinta, ɗai kenan, ya dinga kallon WhatsApp kinta, biyu kenan ko, wai dinga kallon kontaktinta abokananta uku kenan. Wadda ce, Mala irin wannan wa'azin da Allah daina shi. Allah da ce, Mala irin wannan wa'azin a daina shi. to wallahi za mu matsa ayi malam za mu sa musu sun kai inda an ci gaba inda wasu abubuwan ba a ma bari su a cikin galeri sai dai a samu wani wuri na maboyar ababe inda ke da kalmar sirri sai a sanya tsabar minarci kenan ko Allah ya rufa mana asiri وذكر الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام أحمد يا فتد حديثي دقى عبد الله بن مسعود الله يكارى مسير ده وأن وأن حديثي حديثي ني مرفوع إمام إمام الألبانية إن قلت له شيء صحيح الترغيب والترهيب النبي الله يكتي وإياكم ومحقرات الذنوب أهركنكو كشيدنكو درين زنبيه kada ku walaƙantar da zanibi kana ganin kamar laifin da kake ba laifi bane laifinka kana ganin kamar ba ba laifi bane yanzu ba akwai wanda tsabar lalacewarsa soyayya yake da matar aure yana ba da mamaki da soyayya da matar aure sai yana ganin kamar ai ba wani abu bane kuma wallahi cikin al'umma ma akwai su da yawa nan fa wani nan fa wani yake soyayya da na ba ku labarin aiko yake soyayya da mata take su take soyayya da wasu mazan a waje sai ya fahimci kadiyar har iyaye suka shigo a ciki aka zo aka zo da ita aka mata nasiha tace kuma ta bari kaddara ce sharrin shedan ne tace ta bari wa bayan wani lokaci sai abokin sai ba sa shara da ya gwada ta sai sabon namba ya ya daga mata hannu kawai sai ta mayar masa aka ci gaba da kuma gaisuwa daga nan kawai sai kullum ana dan gaisuwan nan ka san su mata inda za a bata lokaci to akwai su cikin al'amari yanzu bai za ta iya zaunawa ta yi awa biyu tana mai sashi amma minti sha biyar ta ɗauki ƙurari ba za ta iya ba ga su yake yi kun bayyanta ba duk mace bace in ba wadda Allah ya taimaka za ta iya bude Qur'ani ta minti 15 tana kalla ba ta gaji ba amma in ka mika mata waya tana message ana chatting ko to malam kawai sai inda kai ka gaji ka bari amma su ba sa gajiya wannan bangaren amma dai kan Qur'ani da an ba su gajiya suke yi yasa ya kamata a dinga musu ruqya wallahi zuciyar ta samu matsala zuciyar ta samu matsala haka al'amari yake tafiya da shi suna ɗan musanyar kalamai har aka fantsama a cikin soyayya ta nemi da ya turo mata fotonsa ya bibiya a wani yaro kyakkyawa kawai ya tura mata ita ma ta turo masa fotonta daman shi ya santa matarsa ce kuma a gida ne matarsa ce a gida aka ci gaba da tafiyan a haka ana soyayya a ƙarshe dai har take cewa duk wani bukatunta da yake so take bukatunta da take so yana mata kawai account number ta bayar yana sanya yana danna mata kuɗi account kan ajima yariya ta hirkice tace maganar aure ce ba da aurenki ba tace in har zai aure ta za ta iya kashe aurenta don ya aure ta ya ce malmani mi zai hana ta ce ba matsala ya ba ta ɗan lokaci kawai sai a gidan in ya dawo a gida sai ta tada masa ƙura akan dole sai ya sake ta ce a ci gaba da haƙuri me aka yi ana zaɓa ta ce ta kawai da take auren ba ta yi ba ta son sa sai ce to shi gaskiya ba zai iya rabuwa da ita ba baya da wata matar ta yi haƙuri sai ya yi auren ta ce ba laifi zan tinye ka neman matar aure kogon bayyanta a baya ya ce mace ce mai kishi mace ce mai kishi ka san wallahi akwai mutanen da bai san bai sa sunan mace a wayarsa a gir bai saba saba yana ajiwa za a bincike duk kontaktinsa wa ke kiransa wa yake kira akwai fa wanda ni ya san mutunan da wallahi saboda tsabar musibar mata kai in ya ji karatun da wallahi ya san an yi haka malam wata yariya yake soyayya da ita tsabar bai son yana son ya ƙara aure sau gidan an hana masa ba yadda za a yi malam kawai sai sai ya bar Suleiman tawa akwai wani abokin mu ustazu ne ba shi ustazu ne shi wannan akwai wani abokin mu ustazu shi Abdurrahman Rimbo ya sa Abdurrahman Rimbo ai har gobe da kira sa Abdurrahman Rimbo nake cewa saboda fitinar yana ajiwa za a kalla Abdurrahman Rimbo yana kira cewa ai kudi yake bashi yake bashi yake biyansa kai Allah wasu matan sun iya eh mala da ku taruba Allah ya baku nagari idan mutum yayi rishin sa'a rishin dace aka bashi yar yar tasha ya shiga uku wallahi duk duk rikicewa mutum yake yi Allah tilawa ba ta zama duka gaba ɗaya firgicewa mutum yake yi Allah ya rufa mana asiri a ƙarshen al'amarin malam ya je islamiyya ne nemo yariya na tsatsiya aka yi maganar aure ya kai kuɗi har ta ba da gudunmuwa wajen yin auren bayan an yi aure ta ce masa to alkawalin da muka yi da kai cewa bayan aure za ka sake ne ce haba yanzu da kawo amarya kuma an sake ki ai za a yi zargin cewa dan na yi aure ne na sake ki dan ƙara haƙuri zuwa lokaci kaza daga duk abin da ake ciki tana gaya wa saurayin ta a waje cewa fa ga yadda ake ciki ƙarshen al'amarin dai ta tike sa ya ce to shike dan yanzu sai dai a kira iyayenta a kira nasa iyayen a zo a zauna ta ce ba ta yarda shi gaskiya ba abin da ta masa ba zai sakinta ba amma tunda take so kada a garshin kirkinsa ta kira a kira su ta zo ta zo ta yi bayani aka tara wakilanta ai wakilansa da waliyanta ga abin da ke faruwa gaskiya ita yanzu son sa take a baya kuma yanzu bata so take auren bata yi tana buƙatar ya sauke mata to na kira ku ne saboda kada ku ga cewa dan na ƙara aure na walakanta da diyan ku ita ta nema na sake ta kuma kun ji a bakin ta haka ne yake miya matsalar ta matsalar komai ta bata son shi ne sai da aka ce to jama'a abin da zai faɗa muku abin da zan faɗa shine a nan cewa abin da ya sa ta matsa sai na sake ta akwai da suke soyayya da shi a washi kuma sun yi alkawalin aure da ita wannan ya sanya ta matsa min cewa sai na sirar ni za ka yi wa sharri wace ce wace ta ce a'a duk abin da ake fa yake faruwan ya ce a waya ta aiki ga abin nan kuma ba kowa ba ne wannan mutumin ni ne ba san ko wani ne ba sani ba to kuma a ƙarshe dai na haƙura sakin take so na sake ta Allah ya raka saki gona haka aka yi aka rabu ƙarshen ne ba wancan saurin kuma babu bawa miji na gida nan ne an taba kamin qadiyar wani mutum yana libi yana soya da matar mutane nan garin yana soya da matar mutane ya kai mijin ya gane suna fira da yari da shi wancan mutum na libin mijin ya shigo sai ta shiga makewayi sai ta bar portable kinta babu babu kile malam sai ya doka kawai sai ya ga misali ya shigo sai sai ji magana da miji dan take da ke wayayye ne gaba ɗaya sai ya koshe ki duka sakonnin sai tura wa kansa sai tura wa kansa kawai to yaje duk abin da ke faruwa ga shi ga vokalukan ta ga nasa ga sakonsa ga nata ga irin kofin da take turawa take tura masa tsirara ma malafa tsirara san wasu mata saka ta ne fa tsirara Allah ya rufa mana asiri Allah ya samu wani lafiya kaga irin wannan al'umma ai dole sai an to wani yana ganin kawai wannan ba wani abu bane ba wani abu ne Allah ya rufa mana asiri annabi ce iyyakum wa muhaqqaratiz dhunub a hirkin ku kashedin ku da rena zinubai da wulakantar kaga ka dauki zinubi ba laifi ba fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yuhlika yuhliknahu wanda yake cewa ba shakka zinubai idan suka yawa suna taruwa wa mutum har su kai shi ga mahalaka har su ya sanya shine silar abin silar silar halaka sa a rayuwa sai ke cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daraba lahunna mathla aka tabbas manzon Allah ya buga misali wa sahabbai game da wannan kamar salil qaum yace kamar wasu mutane ne nazalu arda falati suka samka da wata a cikin wani wani sahara ko a wani a wani kwari fa hadara sani'ul qaum fa ja'ala ar-rajul yantaliq fa yaji'u bil 'ud wa ar-rajul yaji'u bil 'ud hatta jama'u sawada suna son su dafa abinci ga abun ga gagarin su nan nasu yi gurasa ko ga nama su suna son su dafa ba itacen dahuwa sai wancan ya je ya kawo ice daya wancan ya zo da ice daya wancan ya zo da ice daya kan ajima sun tara kan itace haka ne yanzu idan mutum sha biyu suka je kowa zo da ice biyu ice nawa kenan ice talatin za su yi dahuwa ko ba za su yi ba za su yi dahuwa wa ajjaju nara suka kunna wuta wa anda juma qazafu fiha suka dafa abin da suka sanya a cikin wannan wutar kaga misali na hankali zinibi kakkare nasa ice ɗaya ne ɗaya ɗaya aka tata suka zamanto kan itace to haka zunubi ma idan ya yawaita wannan ya zo ya hau akan wannan sai a waye gari mutum ya tara zunubi mai yawa akan sa Allah ya yi muna wa fi sahihi al-bukhari ya tabbata littafin al-imam al-bukhari an Anas bin Malik daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda qala yace innakum la ta'maluna a'mala hiya adaq adaq fi fi a'yunikum min ash-sha'r ku kuna yin ayyuka, kuna yin laifi, da kuke ganin laifin a wajenku, a idanunku kamar bai kai girman gashi ba, sililin gashi ɗaya. Laifin kuna ganinsa kamar ba komi ba, girmansa bai kai girman gashi ba saboda ƙarancinsa. Sai ke cewa, in kunna lana'udduha ala ahdi Rasulillahi sallallahu Alaihi wasallam al-mubiqati. sai dai mu da muka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wa'annan laifin da yanzu kuke ganin kamar ba komi bane to mu fa a zamanin annabi annabi yana raye a lokacin da yake a duniya muna kilga irin wa'annan abu cikin ababen masu halakar da mutane almubiqat ay almuhlikat muna ganin yin wannan abun na daga cikin abun da ke kai mutum zuwa ga halaka amma fa a yanzu kawai za a ta ganin yanzu ba komai bane ko kun fahimta Allah shi yahi muna ku dinga kallon tarihin magabata nagartattu yanzu ba kissar wannan wanda wanda ya ci afulkin mai gona da wanda bai san gonar waye ba saboda gudun kada ya je kiyama ba kada ya je kiyama Allah ya tambaye sa a tsaye da su ana masa hisabin tuffa ɗaya daga baya iya haƙura biyawa suka shida yana biya ne akan a gehen wata gona ya zauna a wata bishiya yana hutawa sai ya ga tuffa sai ya ɗoka ya ci ya ci rabin sai ya gano cewa fa wannan tuffakin da yake ci daga wannan gonar ya fito malam kawai sai shiga wajen mai gona akar makallahu an samu akasi na zauna ina hutawa ne na ga wannan tuffakin na ce bin dan Allah ya haƙuri a yahi min garibin tufa yace wallahi ni ma dai gonar aro aka bani kuma cikin abin da aka bani aron babu tufakin ballanta na ya zama to mallaki na mallakin mai gona ne to ina mai gona yace tsakaninka bainaka wa bainahu masati yawmin wa layla zaka tafiyar wuni ɗaya da kwana ɗaya zaka kon kana tafiya ka wuni kana tafiya wala sai kawo hanya da rabin tufa a hannunsa zai je wajen mai gona yana zuwa yace masa wane kake da gona huri kaza ce eh to kaji kaji abin da ya faru na zo nan ne dan ka yafe min sai ga ashe ga irin mutum da ya kamata mutum ya hada alaka da shi ta zurriya ta a'a sai ga wannan shi ya dace da tarbiyya da ya bai wa diyarsa sai ga wannan dacewar ta ina ma a ce shine sirkin sa tunda har jin tsoron Allah ba zai basa ba sai ya zo ya nemi afuwa to wanda to min babu aula ma ya fita ka tsatsara akan sabon Allah subhanahu wataala sai da mai hada zuriya da shi amma ta wace hanya to kuma in yace masa dole sai ka aure iyata kuma ya ashi wani babi na daban sai to zan yafi maka amma da sharadi to me sharadi yace ina son ka aure iyata sai ka aure iyata ce diyarka to kuma me sharadin sai me yasa dole sai na aure iyata kai ce a akwai dalili saboda dattawa tana da aibobi kamar haka da farin makauniya ce ba ta gani gurguwa ce ba ta tafiya sannan kuma bebanya ce ba ta ba ta magana kuma ta ga ta makauniya ga ta gurguwa ga ta kuma bebanya a kuma dole sai na abu da za a yi ce in dai kana son na yahe maka tabbas sai ka sai ka aure ta abin da sa na yi dariya cikin ƙwara'if irin wannan labarai na ayi dariya ne ke karanta wani wani mutum ne ya aure wani makawo ne ya aure wata mata to ana zaune haka sai take taiba kanta take cewa ina ma a ce kaga yadda nake kyakkyawa son kowa kin wanda bai samu ba Allah ya datar da kai da ni sai yake cewa law kunti kama taqulina lama tarakakil al-absar ilayya eh da da kike faɗa da gaske ne kike kyakkyawa ce to ai ba su ganin ba za su barki ba ya aka yi da aka yace kawai sharaɗin kawai ka auri yariyar tawa ah malam kawai a ƙarshe da yace to ya aminta ne kawai kada ya je shi fa abin da yake dubin kiyama kaji bayun Allah na kirki kiyaman yake dubawa yana hango tsayuwarsa gaban Allah subhanahu wataala tufa ya hana masa shiga aljanna saboda manzon Allah yace ittaqu zulma fa innahu dhul fa innahu zulmatu yawm alqiyamah da haka ya ce ka yarda ya to ku jama'a ku zo a ɗaura auren kawai aka ɗaura auren nan take ana ɗaura auren kuma dare na yace masu to ga ɗakin amarya taka can kawai ka je ka tayar kawai malam ka san duk kowane ango yana shiga gida cikin farin rai eh cikin fara'a da dariya da murmushi malam gauru ba zai fahimci wannan karatu ba amma ku ya hakuri gauraye insha Allah an karibu kuma za ku shiga daga ciki in Allah ya yarda insha Allah muna muku fatan Allah ya ba ku nagari eh Allah ya kawo nagari ku dage da istikhara alal aqall kai shekara kana istikhara malan kawai yazo ransa a bace eh yana shiga zai sallama har ya fara sallama sai tuna ai ba ta maji to in ya sallama ma wa zai karba sai tuna cewa ashe kuma in kai sallama ma ba a karba maka mala'iku za su karba maka ah kawai sai ya ji wani sauti na tashi a cikin gidan irin ana irin wannan ta sha ta juwidi a makaranta harufan sun kasan akwai waɗanda Allah ya ba su ‘yan baiwa ne harufan wallahi da in tana magana ko akwai da kawai daga mara sai a kashe maka jikin gaba ɗaya wallahi daga maganar kawai ba a kalle ka ma ka san ibn al-qayyim ibn al-qayyim al-jawzi da littafin sa da ya rubuta na na soyayya ka sayar da littafin soyayya ya kamata ku nema ku ta karantawa saboda mata suna fama da cewa maza ba ku dan ba ku harrakawa a gida ba ku harrakawa ba ku harrakawa yake cewa shi kallon ma kallo anwa ne kallo ma kala kala ne alanas a kalle ka ma kala kala ne wallahi alazim akwai akwai kallon da ana kallon ka ka sallama aslamtu lillahi rabbil alamin eh to mu dawo karatu kawai daga amsa sallamar sai ta sai ya ji kawai wannan sauti zazzaka daddada yana kallanta kuma sai ga kawai ta miƙe tana tana ma mai gida barka da zuwa a sai ga ko kamar an samu aka zai fita tace na zuwa tace ai shi matar da ya aura ba haka take ba ita kurguwa ce ko a ai ni ce dai matar ta haka dalilin da yasa baba ce ni gurguwa ce saboda kafafuna ba sa taka su suje inda Allah ya haranta shi yasa ni gurguwa ce zuwa ga abinda Allah ya haranta makauniya ce bana kallon duk abinda Allah ya haranta sannan kuma bebiya ce bana jin duk abinda Allah subhanahu wataala ya ya haranta min kaga ta dace ta dace kuma ai daman ubangiji ya faɗa islaqu zalika fi qawlihi ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره أجعل الله لكل شيء قدرا الله يدا تدم سيكي cewa to mu a zamanin annabi abinda kuke gani a yanzu kamar bai bai takara karya ba mu a zamanin annabi muna ɗaukar wannan abu ne mai girman gaske laifi ne mai girma وفي الصحيحين يازو أتكل التافع الإمام البخاري الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دقى حديث عبد الله بن عمر الله يقار مسير ده دقى من ذن الله صلى الله عليه وسلم سوى وذبت امرأة في حرة ألا يا أزب تد وتماته دليل ما جي musta dalilin mage Allah yau wata mata azaba abasataha miye dalilin sa ta azaba a sa ta wutar saboda ta tsare wannan magen hatta matat har sai ta mutu lahiya atama at'amataha wala saqataha ita bata bata abinci kuma bata bata ruwan sha ba kawai sai ta ta ta tsare mage ta hana mata tafiya ko ina ta sanya mata takunkumi bata bata ruwa ba kana so mu je wani wuri a bar wannan maganar bata bata ruwa ba bata bata abun sha ba har ta kai inda wannan magar ta mutu dalilin wannan abun kuma Allah ya tura ta wannan matar a cikin a cikin wutar jahannama wani ba kawai malam ya zo masallaci ana sallah shi kuma yayi laifi kashe ya kashe mage kafin ya zo kafin ya zo masallaci irin tsara'ifin yana karantawa ka da'i dariya sai liman ya karɗo ku suratu abasa yana karantawa da ya zo daidai gab da faɗar Allah da yake cewa bi ayi zambin qutilat kun bayyana to shi ba kawai ya tsamani da shi ake qura eh eh takwir afan takwir eh so so takwir an zo daidai bi ayi zambin qutilat sai ya cewa bi sababi lahamin akalat sallah ake yi shi ya zamani da shi ake aka zo za a tambayi wa izal mawulatu su'ilat a takwir ko bi ayi zambin qutila sai take cewa ai bi sababi lahamin akalat za a tambaye duk jaririn da aka kashe mitai aka kashe ta to shi ne sai sai yake cewa a shi ya tsammanin to mage da ya kashe ce fa ake tambaya ta naman sa ta tayi shi sai ya kace ta to ita ma wannan sai ta ta ta tsare musu mutane bata bata ta ba bata ba ta abinci ba kuma bata ba ta abin sha ba sai ta mutu wala tarakataha ta'kulu min khashashil ard kuma bata bata ta ta yi yayayen kasa ta cikin abincin da bayin Allah ke ajiwa ta je ta ciyo ba wannan ya sanya Allah subhanahu wataala ya ya azaltar da ita ashe wannan wani karatu ne mai zaman kansa kuma anan ya kamata mu kwana abinda muka faɗa ya zama to gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna muna ƙara tausa da sunayen Allah alhayyu alqayyum bukatun mu na alkhairi Allah ya biya muna duk abin da muke jima tsoro Allah subhanahu wataala ya iya ya muna maganin abin da yafi karfin mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu wanye lafiya a wannan rayuwa kuma ƴan uwa gobraye kun san wani ya kaminta kalace malam baka sa gobraye cikin addu'a to muna tai gobraye mu Allah ya baku mataye nagari bi rahmatihi allati wasi'at kull shay'in kuma akwai zaware su ma sun ta turo takardu eh zaware kuma kace sai dai in an kawo hizba sannan kuma zai a ta aurar da su eh in an kawo hizba a Niger a tawo kuma sai a yi gaggamin aurar da zaware to Allah ya ba su mata nagari ayan boko mu suke karatu da dalibai ilimi Allah ya sanya albarka a cikin karatunmu Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonka habib ilaina alqur'ana wa yassirhu lana Allah ka sanya wa rayuwarmu albarka, ka sanya wa zuriyarmu albarka, ka sanya wa kasuwancinmu albarka, wannan ƙasar tamu mai tarin albarka Allah ka tsare mu kare ta da sauran ƙasashen musulmi baki ɗaya, ‘yan uwa da suke fama a ƙasar Gaza a Falastin Allah ka kawo musu agaji, Allah ka kawo musu agaji, duk inda musulmi ke cikin kunci Allah ka kai su zuwa ga sauƙi, duk wanda ke son ya kuntata wa musulmi Allah ka kaka ba sa dama, Allah ka ba su dama Allah ka samu wani lafiya subhanakallahumma bihamdika shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh